أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم احفظ شيخنا وبارك في عمره ومتعه بالصحة والعافية وحفظه من كل سوء ومكروه قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد ثم أخبر سبحانه أنه عالم بما يقول أعداؤه وذلك يتضمن مجازاته لهم بقولهم إذ لم يخف عليه وهو سبحانه يذكر علمه وقدرته لتحقيق الجزاء ثم أخبر أنه ليس بمسلط عليه ولا قهار ولم يبعث ليجبرهم على الإسلام ويكرههم عليه وأمره أن يذكر بكلامه من يخاف عيده وهو الذي ينتفئ بالتذكير وأما من لا يؤمن بلقائه ولا يخاف عيده ولا يرجو ثوابه فلا ينتفئ بالتذكير
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك إنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادوا أولنا مسلاتي متالك البركة مسلاتي الجمعة لكي نجكين جامع البيوكي تكنو أولنا يمتشينا لرباه yau muna 24 ga watan rajab hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama 1444 wanda ya kuma yi daidai da 15 ga watan biyu miladiya ta 2023 a wannan majalisi da muke karatu cikin wannan littafi mai suna alfawa'id wallafar al'imam al'allama al-hafiz shamsuddin abu abdullah محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى وانا شين درس من أشرم أتكن وانا للتافي كاف مشيغة كراتو أكوي سنروا kamar yanda dukkaninmu nan mun san abin da ya faru a kasashen turkiya da kuma siriya na girgizar kasa mai tsanani da aka samu a waccan litinin da ta gabata kuma abin ya jawo sanadiyar wato rasa rayuka masu yawan gaske zuwa yanzu ana maganar sama da mutum ɗaya da sun mutu banda waɗanda suka ji rauni dubunnai sannan banda gidajen da suka rushe masu ɗimbin yawa a yanzu haka akwai gidajen da ake da ake kiyastawa sun kai sama da dubu hamsin wanda akwai yiwuwar su masu faɗi a halin da ake ciki damun ba za su zaune ba saboda a kowane lokaci za su iya faɗuwa ƙasa da haka duk wanda suke ciki ba su an fitar da su sama da gida dubu hamsin wanda kun san gidaje a can wani za ka same shi hawa goma sha hudu sha biyar sha bakwai kuma kowane gini guda cikinsa gidaje ne ba gida ɗaya ba sauraka iyalai ne daban-daban suke zaune a ciki apartment ne daban-daban sauraka kaddara adadin jama'ar da za su rasa matsuguni a cikin wannan yanayi sauraka al'amarin yana ƙara tsananta ƙwarai da gaske sauraka suka yi shelar ƙasashen musulmi na duniya kowa ya taimaka da abin da zai iya النبي صلى الله عليه وآله وسلم يانا غيا من تشوا مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى نبي يا كوتنتجي مؤمني وجن توسين جونansu da jin kan junansu da san junansu kamar gangar jiki guda daya yayin da gaba ɗaya ta kamu da rashin lafiya duk sauran gangar jiki sai ta dumame da rashin lafiya da rashin bacci da zazzabi saboda haka mu ma a nan ƙasar sarkin musulmi wanda shi ne yake jagorancin a supreme council for islamic affairs na nan najeriya sun fitar da sanarwa cewa musulmi su ba da gudunmawarsu da abinda allah subhanahu wata'ala ya hore musu domin a tallafa ma waɗannan 'yan uwa namu da suke cikin wannan hali na kakanika yi marayu ga su nan da dama tsofaffi wasu rasa iyayensu sun rasa masu ɗaukar nauyinsu mata sun zanto marasa masu kula da su mazajensu duk sun mutu sauraka akwai buƙatar taimako ƙwarai da gaske yankin ana tsananin sanyi yanzu gashi babu gurin kwanciya babu abin kwanciya tunda komai nasu ya riga ya tafi ana buƙatar abubuwan da za su taimaka musu domin su su rage raɗaɗin abubuwan abin da suke ciki so a wannan sanarwa da aka fitar an fitar da abubuwan da su ake matsanancin bukatarsu kamar munan ƙasar abin da muke ganin mutum yake ganin zai iya taimakawa to cikin waɗannan abubuwa guda shida da suka ambata sai mutum ya taimaka da abin da Allah ya hore masa akwai tantina irin tantunan nan da suke ake kafa su domin ba da kariya daga daga sanyi sannan akwai irin abin nan na'urar dumama wuri heaters da ake take amfani da gas da wannan gurin ba maganar lantarki da za ta yi amfani da gas akwai barguna na rufa sannan kuma akwai irin shimfiɗar kwanciya ta tafi da gidan kaɗin nan za ka ganta tare da abin rufa za a iya naɗe ta za a iya ɗaukanta a tafi a matsa da ita inda ake so ana buƙatar su ana buƙatar akwai banɗakuna da wuraren wanka su ma na tafi da gidanka do ana buƙatar irin wannan sanar da generators na tayar da hasken wuta da sauransu to waɗannan abubuwa idan mutum ya ga zai taimaka da wani ɓangare da cikin waɗannan abubuwa to nan biyu ke senta ce a kano da za a karɓi wannan taimako wanda duk yake da abin da zai taimaka sai kawo nan biyu ke akwai center for islamic civilization and interfaith dialogue ccid nan ne zai je ya kai zai samu waɗanda za su karɓa su kuma rubuta duk abubuwan da ya kawo kuma shi ma ana buƙatar ya yi list abin da ya bayar akwai abin nan akwai email da suka bayar wanda zai tura list din abin da ya kawo mana nan mu ma kuma za mu yi namu za mu aje namu record din saboda su san taimakon da aka bayar akwai account da aka bayar na na ainihin sanya kuɗi shi ma ga wanda yake so zai iya turawa ta account din kwa account guda biyu ne akwai wanda za a za a iya sa dala a ciki akwai kuma wanda za a iya sa naira Uh, kuma dukkan akawun ɗin suna ɗauke da sunan turkish embassy ƙofishin uh, jakadancin uh, turkiya ɗin akawun nan ba ta farko biyar sifili bakwai biyu ɗaya uku ɗaya shida takwas bakwai zenith bank biyar sifili bakwai biyu ɗaya uku ɗaya shida takwas bakwai wani akawun ne na dola akawun ne wanda zai sa zai sa dala ta ta america wanda kuma zai sa naira to shi ma turkish embassy din su ne shi ne account name din sannan zai ga number account din ɗaya biyu biyu takwas ɗaya shida sifili sifili biyar bakwai ɗaya biyu biyu takwas ɗaya shida sifili sifili biyar bakwai shi ma venice bank sannan duk wanda ya sanya wani abu to shi ma kamar yadda muka faɗa a can abin da ya shafi kayayyaki shi ma zai zai sanya tela ɗin abin da ya aika ya sanya account ɗin ya tura receipt ɗin na na transaction ɗin zai tura a wannan email da yake a rubuce a cikin sanarwar mun saki sanarwar a cikin shafinmu na facebook kuma za mu ci gaba da yaɗa ta za a iya samun Uh, shi wani email din aka ina gaba sai mun karanta shi a nan bako email din yana na a cikin aka shiga shafina na shafina na facebook dr muhammad sani umar rijiyar lemu zai ga za a ga sanarwa tana nan za a ga email din so da Allah jama'a sai ai kokari mu mu yi abinda duk zamu iya yi na mu ga mun bada taimako wannan ya zama mana tawassuli ubangiji subhanahu wataala mu ma ya kare mu daga irin waɗannan musibu ya kare ƙasar mu ya kare sauran musulmi a ko ina suke akwai mutane da ban faɗa ba wanda idan an je senta ɗin a tambaye su ya kamata mu ambace su sauran ka kai kayan da za ka kai janareton da za ka kai ko tantuna ko barguna ba ma san tsofaffi a kai sababbi saboda ishu na lafiya kada mutum ya ɗauko tsohon bargon sai ce zai kare ƙasa da ƙasa ka ɗauki tsohon bargo kuɗin kashe ɗaukan sama ai sai a sayi wani a can saboda haka a sayi sababbi kuma kun san da ishu ɗin na kiwon lafiya in aka ce za a yi ta karɓar tsofaffi ba a san wanda za a jajibo ba sauraka a yi ƙoƙari a sai sababbi masu kyau lekta ko za a tuna mun sunayen abdulmuhsin ko waɗanda za su karɓa idan aka je sisit nan center for islamic civilization wadanda su tarɓar akwai shi professor usman ali dutsen ma da shi ne deputy director na na center akwai abdul muhsin nuhu akwai kuma na yaya awal akwai kuma abdul wasi salahuddin sannan akwai dr nura ibrahim shi kuma a nan masallaci na nan buk sauraka duk wanda ya kawo abin taimakonsa sai ya nemi ɗaya daga cikin waɗannan mutane sai ya danka abin a hannunsu su kuma za su yi za su yi rijistar abin da ya kawo su aji mala yake cewa sun ma'akbara subhanahu annahu alimun bima ya kulu a da'uhu wa zalika ya tazammanu mujazatahu lahum bi qawlihim iz lam yakhfa alaihi wa huwa subhanahu yadhkuru ilmahu wa qudratahu لتحقيق الجزاء جزاء sannan mala yace summa akhbara subhanahu sannan Allah subhanahu wataala ya bada labarin annahu alimun bima yaqulu a'da'uhu yana sane da abinda makiyansa suke fada ce nahnu a'lamu bima yaqulun ce muna sane da abinda suke fada na karire da suke yi da yarfa da suke wa annabi sallallahu alaihi wasallam da kage iri iri da sifofi miyagu da suke danganta shi da su Allah ce duk yana sane da wannan wannan fada ta ubangiji nahnu a'lam bima yaqulun razanarwa ce da tsoratarwa cewa duk abinda da suke yi ubangiji subhanahu wataala yana sani kuma zai musu zai musu sakayya gurgurdan abinda suke yi aka ce Allah yana sane da abu kaza da mutum yake yi wannan yana nuna maka cewa abin nan fa ba zai tafi a haka ba ubangiji sai yayi sakayya akan wannan shi yasa ya ce wa zalika yatazammanu mujazatahu wannan ya kunshi cewa ubangiji subhanahu wataala zai yi sakamako mujazatahu lahum zai zai musu sakamako bi qaulihim da maganganun da suke yi iz lam yakhfa alaihi saboda wannan maganganun da suke yi ba su boye ga Allah ba subhanahu wataala yana sane da su wa huwa subhanahu yadhkuru ilmahu wa qudratahu li tahqiq al-jazaa wato ne yana baka ka'ida ce inda kaga Allah subhanahu wataala yana maganar cewa ya san kaza ya san kaza nan ya dan ya nuna maka tabbacin cewa akwai sakayya cewa abin da kake yi in Allah ce ya san kana yi yana nuna cewa to ka kuka da kanka idan ka san abin da kake ba mai kyau bane domin sakamakon ba zai zama mai kyau ba shine ma'anar ba da labarin nahnu a'lamu bima yaqulun sannan thumma akhbara annahu laysa bimusallatin alaihim sannan Allah subhanahu wataala ya bada labarin cewa shi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba wanda aka dora shi akan su na ya tilasta su bane Allah bai dora annabi sallallahu alaihi wasallam akan kafirai cewa sai ya tilasta su sun karbi musulunci wala qaharin lahu wala qaharin ko ya nuna musu ko ya nuna musu karfi akan su yadda da abin da yazo da shi ko ta halin kaka annabi sallallahu alaihi wasallam bai kasance a haka ba shine wa ma anta alaihim bijabbar baka zanto mai tilasta su ba saboda ka annabi sallallahu alaihi wasallam abinda aka aiko shi shine ya gargadi ya sanar da abinda yazo da shi daga Allah subhanahu wataala ya karanta ayoyin Allah waɗanda suke ɗauke da gargaɗi da waɗanda suke ɗauke da bushara ya rage wa mutum ya yadda ko kai ya yadda ya bi shi ko kar ya bi shi ya yi imani ko kar ya yi imani man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur wanda ya ga dama ya yi imani wanda ya dama ya kafirce inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura Allah ya nuna wa dan adam da ya hanya ga ta nan miƙaƙƙiya totar in ma shakiran ko da ya gode wa Allah subhanahu wataala ya karɓi abinda aka zo masa da shi na gaskiya ya aiki da shi wa in ma kafuran ko kuma ya butulce ya kafirce ila iyaka da ya san cewa duk hanyar da ya ɗauka to akwai sakamakon da zai biyo baya idan ya ɗau hanya mai kyau ya ga kyakkyawan sakamako in ya ɗau mummunar hanya ya ga mummunan sakamako saboda haka annabi sallallahu alaihi wa sallama bai zamo mai tilastawa bayin Allah cewa dole sai sun yi imani da Allah ba abinda yake kansa kamar da ce in alayka illa albalagh abinda yake kanka shine kawai ka isar lace laysa alayka hudahum walakin Allah yahdi man yasha laysa alayka hudahum shiryar da su bai zama tilas akan ka ba wato Allah subhanahu wataala bai dora wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa sai ya tusa musu shiriya a zuciya ba wannan aikin Allah ne walakin Allah yahdi man yasha Allah shi yake wannan innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha baka shiryar da wanda kake so ko wanda ka so Allah shi yake shiryar da wanda ya ga dama Allah ce afa anta tukrihu an-nas hatta yakunu mu'minin yanzu ka tilasta wa mutane ne har sai sun zanto mu'minai ce inna ma anta muzakkir lasta alaihim bi musaitir kai mai wa'azi ne kawai amma ba mai tilastawa ba saboda haka anan akwai razanarwa ga su kafirai da suke fada da annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma akwai lallashi ga shi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da kwantar masa da hankali kada ya damu da rashin shiriyar wasu daga cikin mutanensa ko waɗanda yake fatan ya ga sun shirya musamman manya-manyan shugabannin ƙurayshawa a lokacin da yake ganin da za su shirya to da za su taimaka da yawa mutane su shirya saka yana cikin damuwa to Allah yake kwantar masa da hankali cewa kada ya damu shi ba wanda za a tambaye shi bane akan cewa me ya hanawa ne imani me ya hanawa ne imani ba za a tambaye shi akan wannan ba tambayar da za a yi masa shine ya isar da sako to kuma ya isar da wannan sakon ya je kunnan su sun ji saboda haka shi ubangiji subhanahu wataala wannan aikin ya bashi kuma ya isar to kaga wani akwai kwantarwa da annabi sallallahu alaihi wasallam hankali da lallashin su cewa ma anta alaihim bi jabbar sannan lati fadhakkir bil qur'ani man yakhafu wa'id kai wa'azi ko kai gargadi abin ka tunatarwa da alqur'ani ga wanda yake tsoron narkona yake tsoron azabata inji Allah shine yace thumma akhbara annahu laysa bimusallatin alaihim wala qaharin wa lam yub'ath liyujbirahum ala alislam ba aiko shi dan ya tilasta su sai sun musulunta ba wa yukrihahum alaihi ya matsa musu sai sun yadda da shi wa amarahu an yudhakkira bi kalamihi man yakhafu wa'idahu Allah ya umarce shi cewa yayi wa'azi da maganar Allah ga wanda yake tsoron narkon ubangiji subhanahu wataala فهو الذي ينتفع بالتذكير wannan da yake tsoron narkon ubangiji shine zai amfana da wa'azin da ake masa wa amma man la yu'minu bi liqa'ihi wa la yakhafu wa'idahu wa la yarju thawabahu fala yantafi'u bit tadhkiri amma wanda bai yi imani da haduwa da ubangiji subhanahu wata'ala ba bai yarda da ranar lahira ba sannan kuma baya jin tsoron narko da ubangiji subhanahu wata'ala ya yi alkawarinsa ga waɗanda suka ƙi bin Allah wala yarju thawabahu baya fatan samun lada daga ubangiji subhanahu wataala to wannan fala yantafi'u bit tazkiri baya amfanuwa da wa'azi saboda haka anan Allah subhanahu wataala ya rufe surar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da alqur'ani ya wa'azi da shi alqur'ani yana kunshe da wa'azi saboda haka karantar da shi kad ja'akum min Allah ya ayuha an-nasu kad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur wa hudan wa rahmatun liqaumin lil mu'minin Allah subhanahu wa ta'ala yace ya ku mutane qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa'azi ya zo muku daga ubangijinku wa shifa'un lima fi sudur da kuma waraka game da abin da yake cikin zukata wa hudan da kuma shiriya wa rahmatul lil mu'minin da kuma rahama ga mu'minai saboda haka alqur'ani ushe yake da wa'azi kuma babu waɗanda suke amfanuwa da waɗannan wa'azi sai wanda suka yadda da abin da alqur'ani ya zo da shi suka ji tsoron Allah subhanahu wataala duk da ba sa ganin shi inna ma tunziru man ittaba'a adh-dhikra وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم الله ce kawai kana gargadin wanda yake jin man ittaba adh-dhikra wanda yabi wannan wa'azin shine alqur'ani wa khashiya ar-rahman bil ghaib kuma yaji tsoran wato Allah subhanahu wata'ala duk da baya ganin sa Allah ce fa bashirhu bi maghfiratin wa ajrin karim kai musu albishir da wata gafara da kuma wani lada na karamci sauraka wanda yake jin tsoron rana gobe kiyama yake jin tsoron abinda Allah subhanahu wataala ya tanadar wa masu saba masa shine in an masa wa'azi yake dauka inma anta munziru man yakhshaha ce kai mai gargadin wanda yake jin tsoron ranar kiyama ne shi yasa ibn al-qayyim a cikin madarijus salikin mujalladi na farko 100 shafi 164 zuwa 165 yake magana akan wannan gaba ta cewa mutumin da yake tsoron Allah ko yake tsoron gamuwa da Allah wannan shi ne yake amfana da wa'azin da ake yi amma wanda tsoron Allah babu shi a zuciyarsa babu tsoron Allah a zuciyarsa babu ranar lahira a tunaninsa ta wanda duk yadda za a masa wa'azi kowace aya za a karanta masa ba za ta yi masa tasiri ba ana yi kamar ba a yi saboda haka jigon samun sa'ada wato jigon samun arziki na duniya da lahira shine tsoron Allah a zuciya tun ya zanto yana da tsoron Allah to wannan jigo ne da a kansa ne zai samu sa'adar duniya da lahira ibn al-qayyim yana cewa yake cewa inna madara sa'ada wa qutba rahaha ala at-tasdiq bil wa'idi yake cewa abinda yake shine jigo na samun sa'ada wanda shine samun arzikin duniya da lahira yake kai komo a kansa shine yadda da cewa akwai narko ga duk wanda ya saba wa Allah fa idza ta'attala min qalbihi at-tasdiq bil wa'id خرب خرابا لا يرجى معه فلاح البتة yayin da ya zama tsoron ranar lahira ko tsoron narko daga azabar Allah ya zama babu shi a cikin zuciya to shi kenan mutum ya rushe rushe wadda ba zai taɓa farfaɗowa ba kuma ba zai taɓa rabauta ba har abada wallahu ta'ala akhbara annahu innama tanfa'ul ayat والنذر لمن صدق بالوعيد Allah ya bada labarin cewa ayoyin Allah da gargadin da za a yi wa mutum zai amfane shi ne idan ya yarda da narkon ubangiji wa khafa azab al-akhirah yaji tsoron azab al-lahira ce fa haula al-maqsuruna bil inzar wadannan su ne in ake in ana gargadi to su ake nufi dan su zai amfana والمنتفئون بالآيات دون من عداهم سو كدai ne zasu amfanu da ayoyin Allah amma banda wasu wanda ba su ba Allah yake cewa inna fi zalika laaya liman khafa azab al-akhirah a cikin waɗannan abubuwa da Allah ya ambata na ayoyinsa da kissoshin annabawa akwai aya amma ga wanda ya ji tsoron azabar lahira ce inna ma anta munziru man yakhshaha kai mai gargadin kai kawai mai gargadin wanda yake tsoron ranar lahira ne Allah ce fadhakkir bil qur'ani man yakhafu wa'id saboda haka Allah subhanahu wataala ya ambaci cewa ahlan najati fid dunya wal akhirah humul musaddiquna bil wa'id masu kubuta a duniya da lahira sune wadanda suka yarda cewa akwai narko akwai azaba ga wadanda suka saba wa Allah Allah yake cewa wala nuskinannahum wala nuskinannakum al ard min ba'dihim zalika liman khafa maqami wa khafa wa'id wala nuskinannakum al-ardha min ba'dihim zamu zaunar da ku a ƙasa bayan mun halaka su amma zalika liman khafa maqami wa khafa wa'id wannan ko zai faru ne ga waɗanda suka ji tsoron tsayuwa gaba gare ni ranar gobe kiyama suka ji tsoron narkona mala yake cewa wa qad khussa man yakhafu al-wa'id bil inzar li'annahu huwa al-muntafi bihi an keɓe wanda yake jin tsoron narko da cewa shi wato an keɓe ci da gargaɗi don shi ne yake amfana da wannan gargaɗin kamar inda Allah ce wa zakir fa inna zikira kan fa'ul mu'mini ka yi wa'azi lalle wa'azi yana amfanar da mu'minai amma wanda baya jin tsoron narko fa inna hula ya fa'u bit tazkiri li'annahu ghairu musaddiqin bi wuqu'ihi amma wanda baya jin tsoron narkon Allah subhanahu wataala baya jin tsoron azabar Allah to wanda ba zai amfani da wa'azi ba ba zai amfana da wa'azi ba domin bai yarda cewa abinda ake gaya masa zai faru ba to nan in ka kula ubangiji subhanahu wataala ya bude surar da ambatan alqur'ani qaf wal qur'anil majid sannan ya rufe surar da ambatan alqur'ani fa zakkir bil qur'ani man yakhafu wa'id sauraka farkon da ƙarshen sai su zanto sun dace da juna wanda wanda yake nuna maka hikimar da take cikin alkur'ani ubangiji ya buɗe wato ya rufe surar da abin da ya buɗe ta da shi ya rufe surar da abin da ya buɗe ta da ambatansa to wannan shi ne ƙarshen fa'ida ta farko daga wannan littafi don haka za mu shiga fa'ida ta biyu fadda
فائدة قول النبي صلى الله عليه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمر وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم أشكل على كثير من الناس معناه فإن ظاهره فإن ظاهره إباهة كل الأعمال فإن ظاهره إباهة كل الأعمال لهم وتخييرهم فيها فيما شاءوا منها وذلك ممتنع فقالت طائفة منهم ابن الجوزي ليس المراد من قوله اعملوا الاستقبال وإنما هو للماضي وتقديره أي عمل كان لكم فقد غفرته قال ويدل على ذلك شيئان أحدهما أنه لو كان للمستقبل كان جوابه قوله سأغفر لكم والثاني أنه كان, أنه كان يكون إطلاقا في الذنوب ولا وجه لذلك يا إساك ما لا يجي فائدة فائدة تبيو قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر فدر النبي صلى الله عليه وسلم يجي عمر وما يدريك ميسند دكي ko me zai sanar da kai annallaha tala ala ahli badrin Allah yayi tsinkaye ga mutanen badar fa qala sai yace i'malu ma shi'tum ku aikata abinda kuka ga dama faqad ghafartu lakum haqiqa na gafarta muku yace to wannan magana qaulun nabiyyi li umar ashkala ala kathirin minan nas ma'anahu ma'anar wannan magana da nabi sallallahu alaihi wasallam ya ga umar ta rikitar da mutane da dama wato ma'anarta ta rikitar da mutane da dama fa inna zahirahu zahirin maganar ibahatu kulli al'amali lahum an halatta musu kowane aiki su je su yi wa takhiruhum fi ma sha'u minha su zabi abinda suka ga dama an ba su su zabi abinda suka ga dama daga cikin ayyuka su aikata wato kamar ubangiji su kamar ubangiji subhanahu wataala ya ba su damar cewa duk wani aikin da suke so su je su yi an gafarta musu anan zaɓin ya rage nasu mai kyau za su yi mara kyau za su yi koma mai za su yi kawai an gafarta musu ba da cewa zalika mutane wannan kuma ba zai yiwu ba a shari'a ce Allah ya halatta maka haram ya halatta maka kafirci ya halatta maka munafici ya halatta maka zalunci ya halatta maka cuta babu wannan a shari'a to shi yasa wannan hadisi sai ya rikice wato sai ya rikita ma'anarsa sai ta rikita jama'a da dama ko malamai da dama aka shiga laliban menene ake nufi da wannan maganar kafin mu shiga karanta bayanan da ibn al-qayyim ya kawo yana da kyau mu san hadisin shi wani hadisi hadisin sayyidina ali ne imam al-bukhari ya kashi a wurare daban-daban ya kashi a cikin kitabul jihad was siyar ya kawo shi a cikin kitabul magazi ya kawo shi a cikin kitabul tafsir tafsir suratul mumtahina ya kawo shi a cikin kitabul istizan ya kawo shi a cikin kitabul qitalul murtaddin wal mutaawwilin duk ya kawo shi a gurare daban-daban a cikin littafinsa imam muslim ya ruwaito shi hakanan abu dawud ya ruwaito wannan hadisin hakanan abin nan tirmidhi ya ruwaito shi hakanan al-imam ahmad ya ruwaito shi da malamai daban-daban su ruwaito shi da sa'i da ibnu majah ba su ruwaito shi ba hadisin sayyidina ali shi ya ruwaito shi shi ya bada kissarsa za mu ji kissar mu ji dalilin fadawa sayyidina umar wannan maganar za mu karanta shi da lafazzansa daban-daban da suka zo kamar yadda Sheikh Nasiruddin Al-Albani a cikin Muktasar Sahih Bukhari ya tattara alfas din guri guda haka zamu yi amfani da yadda shi Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya tattara lafazzan saboda akwai wani abu ya zo a nan ruwayar bai zo a nan ba ya kawo shi a cikin Kitabul Jihad wasiyar babu fadli man shahida badran falalar wanda ya halarci yakin badar ya rawaito shi da isnadinsa daga abi abdurrahman as-sulami abu abdurrahman as-sulami shine abdullahi ibn habib as-sulami ɗaya daga cikin almajiran wa tabi'i ne ɗaya daga cikin almajiran sayyidina usman kamar yadda yazo a cikin wata riwaya kana usmaniyan wato dan goyen bayan sayyidina usman ne duk inda aka zauna yana fifita sayyidina usman akan sayyidina ali قال لحبان بن عطية سيتيم وني أبوكين آه تتونا وسأنا تلحي حبان بن عطية شما السلمين دكا ين قبيلة ديني وكان علويا شكوانا تنقى نكشين سيدنا عليني sauraka wannan yana goyon bayan fifita sayyidina Usman akan sayyidina Ali wannan kuma yana fifita sayyidina Ali akan sayyidina Usman wannan mas'alar da mu mas'ala ce da aka samu sabani a cikin magabata tsakanin Usman da Ali wane ne ya fi wani ahalus sunna suna ce abubakar umar sai usman to abubakar umar wannan babu saɓani tsakanin ahalus sunna abubakar shi ne farko umar shi ne na biyu to tsakanin usman da ali wane ne ya fi to akwai ɗan takaddama duk da cewa majority ahalus sunna suna cewa tartibin su yadda yake a khilafa haka tartibin su yake a falala yadda Allah ya tsara shugabancin su ya zama daga abubakar sai umar sai usman sannan ali to haka tartibin su kuma yake a falalar su sauraka wanda ya fi falala tsakanin Usman da Ali shine Usman radiyallahu ta'ala anhu to amma dai sabani ne wanda ba shi da tsanani tunda mai fifita sayyidina Usman ba wai yana kushe Ali bane haka nan mai kushe sayyidina Ali ba yana fifita sayyidina ba yana kushe sayyidina Usman bane to sai yake cewa inni la a'lamu inji shi Abu Abdurrahman as-Sulami inni la a'lamu mal ladhi jarra sahibaka 'ala ad-dima' na san abin da ya sa ma wato da ya sa wa mutumanka yana nufin sayyidina ali ya sa masa wato yarda ya zubar da jini kai tsaye kansa tsaye ba tare da yana jin tsoro ba shine jara'a kai abu kai tsaye ba tare da kana tsoron komai ba sayyidina ali yayi fada da waɗanda suka saba masa a lokacinsa yayi fada da waqa'atul jamal bangaren sayyidatuna na Aisha radiyallahu anha tare da Talha ibn Ubaydillah da kuma Zubair ibn al-Awwam sannan kuma ya fada da Muawiya radiyallahu ta'ala anhum jami'an to sai yake cewa na san abin da yasa shi baya damuwa ayi fadan azubar da jinin sami'tuhu yaqulu naji shi sayyidina Ali yana cewa ba'athani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ana wa aba marsad annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura ni ni da Abu Marsad shine Abu Marsad al-Ghanawi wal Miqdad da Miqdad ibn al-Aswad ko al-Miqdad ibn Amr wa Zubair da Zubair ibn al-Awwam wa kulluna faris kowanne yana kan abin hawansa qala intaliqu hatta ta'tu rawdat khakh wa fi riwayat haj amma rawdat khakh shine daidai ku je har sai kun zo wani guri da ake kiran shi rawdat khakh wani wuri ne tsakanin maka da madina tsakaninsa da madina mil goma sha biyu yace ku je wannan gurin fa inna biha imra'atan a wata ruwaya fa inna biha dha'inatan min al-mushrikina akwai wata mace akan tana kan abin hawanta cikin haudajinta cikin darbukarta daya ce daga cikin mushrikai ma'aha kitabun min hatib ibn abi balta'a ila al-mushrikin tare da ita akwai akwai wata wasiqa wanda hatib ibn abi balta'a ya rubuta mushrikan makka wani sako da ya bayar a takarda akai musu fakhuzuhu minhu ku karbi wannan sakon da yake hannunta wannan takaddar ku karbe ta daga wajen daga wajensa abinda ya faru annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance duk sanda zai fita yaki yakan sanar da yakan boye inda za a je idza arada al-ghazwa al-ghazwa war-rabi ghayriha in za a yi gabas sai nuna mutane sai rika nuna musa na cikin tauriya yana wasu maganganu masu harshen damu har ka ga fahimci kamar yamma za a yi in ana yin yamma in yamma za a yi sai wasu maganganu ka ɗauka kudu za a yi saboda kada labarin ya kai wa abokan gaba su yi shiri ba ka sai rika ɓoye inda za a ce to saboda haka sai ya nufi zai je fatho makka fatho makka sai ya zanto shi hatsib ibn abi balta'a ya ji labarin inda za a je kai tsaye annabi yana shirya runduna za a je fato bakka to shi ne sai rubuta takarda shi mumini ne yana cikin mumini yana cikin sahabbai sai rubuta takarda ya ba mu wata mushirka ta zo madina wasu bukatu sun kawo ta ya ba ta ya ce ta kai ma wasu daga cikin manyan mushirkai su abu jahal su abinan ikrima ikrima ibn abi jahal ba abu jahal ba ikrima ibn abi jahal abu jahal lokacin ya mutu an kashe shi ikrima ɗansa da safwan ibn umayya da suhail ibn amr akai musu to shine Allah subhanahu wataala yawa annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi ga abin da ya faru shine annabi ya kira waɗannan sahabbai nasa sayyidina ali da kuma al-miqdad ibn amr da kuma zubair ibn awwam da kuma abu marsad al-ghanawi ya ce su hau abin hawansu maza su je gu kaza akwai wata mata tana nan akwai wasiƙa tare da ita su karɓo wannan wasiƙa daga wajenta to shi ne sai na ne ke ba da labarin yadda ya faru shi ne ce fantalak na ta'ada bina khailuna muka kama hanya muna ta wato tsere a tsakanin muna ta gudu wato da wakanmu suna ta gudu da mu fa'adrakna ha tasiru ala ba'irin laha sai muka cin mata tana kan raƙuminta tana tafiya haifu ƙala rasulullah sai muka cin mata a inda annabi ya ce za mu same ta wato a nan rauda tuha nan muka same ta wa kana katabahu ila ahli makka bi masir rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihim shi a hatib ibn abi balta'a ya rubuta wannan wasiƙa yace a kai wa kafiran makka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam zai zo ya yake su faƙulla da suka ce yace sai muka je muka kama ta a gurin sai muka ce akhrijil kitaba allazi ma'aki fito da wannan wasiƙar da take tare da ki faqalat sai matan nan sai ta ce ma ma'ana min kitab ni ba wani wasiƙa gurin ni ba ban komai ba to kaga anan ba da za su saurare ta annabi yace akwai tace babu fa anakhna biha ba'iraha sai muka dun kusan mata da da raƙuminta ya durƙusa wacce suka tsayar da ita falta masna fi rahliha suka duba sirdin wannan raƙumin ko ta cusa ta ciki ba su gani ba falam na rakitaban ba mu ga wannan ba faƙulla in ji sai na ce sai muka ce ma ka zaba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ba zai taɓa yin ƙarya ba dole akwai wannan wasiƙar tare da ke sai suka ce wallazi yuhlafu bihi la tukhrijanna alkitab aw la nujarradannaki sai suka ce mun rantsi da wanda ake rantsuwa da shi wato Allah ko dai ki fito da wannan wasikar ko mu miki tsirara wa fi at-tariq al-awwal wata hanyar daban aulun aw la nulqiyanna thiyab ko mu miki wato tumbur ko ki fito da wannan wasikar falamma ra'atil jidda taga cewa lalle da gaske suke ahwat ila hujzatiha sai ta sunkuya ta kama nan abin nan kwankwasanta wa hiya muhtajizatun bikisa ta daura abin nan mayafinta a kwankwasanta fa akhrajatu sai ta fitar da wannan abin daga kwankwaso a wata a wata ruwayar ta fitar da shi daga kitsanta to shine malamai suka ce imma dai kitsan ya zanto tana da gashin da ta yi zuba ta yi kitso har ya zo kwankwasanta ko kuma da a kashin take daga baya ta mai da shi kwankwasanta ko daga kwankwaso ta mai da shi gashin kanta shi kenan suka karba suka rabu da ita ta tafi tana annabi ce su yi mata wani abu ba suka iyale sai ta tafiyarta su kuma suka zo suka kawo annabi sallallahu alaihi wasallam wannan wasiƙar ba tare da sun buɗa sun da mai a ciki ba fa'iza fihi ana buɗa sai gashi a ciki an ce min hatib ibn abi balta'a wasiƙa daga hatib ibn abi balta'a ila ina ila unasin min al-mushrikin min ahli makka zuwa wasu mutane cikin mushrikan mutanen makka sauka ya zo a cikin wasu masajar cewa mutanen da ya rubuta wa wannan abin da ya ce akai musu akwai ikrima dan abu jahal akwai safwan dan umayya akwai kuma suhail dan amr su ne wanda aka ce a kai wa wannan takarda yukhbiruhum bi ba'd amri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yana gaya musu wani sashin al'amarin annabi sallallahu alaihi wasallam to yazo a cikin wasu masadir kamar tafsir muqatil cewa abinda ya rubuta ya gaya musu cewa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya'ti ilaykum bi jayshin kallayl yasiru kasayl zai zo muku da wata rindina saboda yawanta kamar duhun dare sannan za ta rika gudu kamar wato abin nan ruwan da yake gudana a ƙasa kamar kamar kamar ruwan da da ya balle yake gudu a ƙasa ce walau atakum wahdahu lanasarahu Allah wa anjaza wa'da wa anjaza lahu wa'da da ko shi kadai zai zo muku sai Allah subhanahu wata'ala ya taimake shi akan ku kuma ya ba shi nasara fanzuru amrakum wassalam ta haka ku dubi al'amarinku ku san halin da kuke ciki wassalam shi ne abin da ya rubuta musu wannan ita ce wasiƙar da ya rubuta yana gaya musu annabi zai zo musu da wata rindina kuma rindina da zai zo musu kai ko bai zo da rindina ba ko shi kaɗai ya zo tilo sai ya yi nasara a kansu kuma sai Allah ya cika masa alkawarin da ya masa don haka su je su su yi karatun ta nutsu shi dai ya gaya musu wassalamu alaikum to shi ne da aka karanta aka ga abin da ya rubuta umar yana zaune sai ce ya rasulallah qad khana allaha wa rasulahu wal mu'minin mutumin nan ya ci amanar Allah da manzansa ya ci amanar mu'minai fada'ni fala adrib unuqa fada'ni fala adrib unuqahu da aka kyale ne ya rasulallah kamin izini in sare kansa annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya dubi hatib sai ya ce ma hamalaka ya hatib ala ma sanata hatib kai kuwa me kai ka abin nan da kai me yasa kai abin nan da kai to shine sai ya ce da shi wallahi ma bi alla akuna mu'minan billahi wa rasulihi ba abin da zai hana ni in yi imani da Allah da manzansa ba abin da zai hana ni yin imani da Allah da manzansa wa ma ghayyartu wala baddaltu ban canza ba ban kuma musanya ba wato yake cewa walar tadattu ban yi ridda ba walam azid fil islam wa mazdattu fil islam illa hubban ba abin da yake karuwa a zuciyata sai san musulunci yace aradtu an takuna li inda alqawmi yadun yadfa'u Allahu biha an ahli wa mali ina so in yi ma waɗannan mutanen wani dan alheri ne ko ya yake wanda a dalilinsa za su rika kyale za su kyale min iyalaina da suke can da kuma dukiyata ba za su taba min su ba ce walaisa ahadun min ashabika illa lahu hunaka min ashiratihi man yadfa'u Allah bihi an ahlihi wa malihi yake cewa duk cikin sahabban nan naka kowane ɗaya daga cikin su yana da wasu dangi a can kafirai waɗanda su basu musulunta ba suna da ƙarfi don haka ba a taba masa ƴan uwansa ba a taba masa dukiyarsa amma shi bako ne daga yaman yake shi hatib ibn abi balta kabilar muzdah ne daga yaman ya fito sauraka shi ba dan garin makka bane sai yake ganin ya bar yan uwansa da dukiyarsa a can yayi hijira ba shi da wani abin da za a kalla a guji taba masa yan uwansa ko dukiyarsa amma duk sauran sahabbai akwai yan uwansu da kabilun suna nan da karfi a makka ba wanda ya sai taba nasu sauraka bari yayi musu wani abu wanda a dalilinsa za su ɗaga wa ‘yan'uwansa ƙafa wannan shi ne uzurinsa shi ya sa ya yi abin da ya yi sannan kuma kamar yadda yake nunawa a wasiƙarsa ya san faɗa musu ba zai hana Allah ya ba annabi nasara ba don sun san annabi zai zo sallallahu alaihi wasallama ba za su sa su yi nasara a kansa ba kuma Allah ba zai fasa ba wa manzansa nasara ba sauraka wannan ya ƙara masa ƙarfin gwiwa to bari dai ɗan yi wani abu da zai amfana da shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai cutu ba an fahimta wannan ita ce shi ne uzurin shi hatib ibn abi balta a wata ruwayar ya ce ya rasulallah la ta'jal alayya kakkai mun garaje ya rasulallah inni kuntum ra'an mulsaqan ne mutun ne wanda nake ba dan ga dan gari ba wato bako zuwa ne cirani sauraka ba dan gari ne ni ba ولم أكن من أنفسها إني, إني كنت امرأ ملسقا في قريش ولم أكن من أنفسها بانا daga cikin Qurayshawa ni dai kawai na raba da su ne wa kana man ma'aka min almuhajirin lahum qarabatun bi makkah yahmuna biha ahlihim wa amwalahum amma waɗanda ke tare da kai cikin muhajirun suna da ƴan uwa a makka waɗanda suke tsare musu iyalinsu da dukiyarsu fa ahbabtu idh fatani zalika min an-nasab fihim to sai na so idan ya zanto ba ni da nasaba cikin ƙurayshawa an attakhidha indahum yadan yahmuna biha qarabati in yi musu wani abin alheri wanda a dalilin ta za su rika kare mun ƴan uwana ba za su taba shi ba yace wa ma fa'altu kufran wala irtidadan ban yi wannan da niyyar kafirci ba ko ridda wala ridan bil kufri ba'da al islam ban yi wannan da niyyar yarda da kafirci ba bayan musulunci da ya bada wannan uzurin sai manzo Allah ya ce da shi لقد صدقكم ولا تقولوا له illa khaira ya gaya muku gaskiya kada ku faɗi wani abu akan sa sai alheri nabi ya gaskata shi fa'ada umar sai umar ya sake maimaita maganar sa yace innahu qad khana Allah wa rasuluhu almu'min nan fa ya ci amanar Allah da manzansa ya ci amanar mu'minai fada'ani fala udrib unqahu aqali ni kawai in sare masa kansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alaysa min ahli badr wai ba yana cikin wanda muka je yakin badar da shi ba aka ce eh yana ci shine annabi ya ce wa ma yudrika la allah ne yakuna tala ala ahli badr me zai sanar da kai cewa allah subhanahu wataala yayi tsinkaye ga mutanen badr fa qala a'malu ma shi'tum ce ku je ku aikata abinda kuka ga dama faqad wajabat lakumul janna aljanna ta wajaba gare ku a wata ruwaya faƙar gafartu lakum Allah ce na gafarta muku fadama'at aina umar sai umar idanunsa suka cika da hawaye wa qala Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzansa so suka fi sani to shine Allah ya saukar da fadar Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق هزوا قرشان آية to kaga anan ubangiji subhanahu wataala ya ƙara tabbatarwa da mu'mine cewa wannan yana cikin mu'mine bai ka ba kafiri bane ba yayi haka dan ya ha'inci Allah da manzansa bane shi yasa surar sai aka bude ta da ya ayyuhallazina amanu dan muka cewa mu'mini ne wannan abin da yayi bai yi shi ne da niyyar kafirci ba to wannan ita ce ruwayar da wato shi ibn al-qayyim anan yake mana magana akan cewa wannan magana da annabi sallallahu alaihi wasallam ya a ƙarshe wa ma yudrika anna allaha tala ala ahli badr fa qala amalu ma shi'tum qad ghafartu lakum ma'anar sa ta rikitar da mutane da yawa saboda a ka'idar shari'a kowa akwai umarni da hani a kansa babu wanda aka ba wa damar ya je abin da ya ga dama in ya ga dama ya yi musulunci in ya ga dama ya yi kafirci in ya ga dama ya yi imani in ya ga dama ya ki imani ya ga dama ya yi kirki ya ga dama ya yi kirki ya yi saɓan Allah ko kai ya yi saɓan Allah ya yi zalunci ko ya adalci babu wanda aka ba shi wannan damar dole kowa yana ƙarƙashin dokar Allah subhanahu wata'ala hatta ka kansu annabawa suna cikin bin abin da Allah in attabi'u illa ma yuha ilayya Allah subhanahu wata'ala ya masa wahayi cewa ya bi kaza ya bi kaza to banda wannan wahayin baya baya baya tsallake shi baya tsallake shi wastaqim kama umirta wa man taba wa man taba ma'aka wala tatghaw ka tsaya kyam kamar yadda aka umarce ka da kai da wanda suka tuba tare da kai sahabbai da su su ne farkon wanda suka shiga kakkuce iyaka kakkuce inda aka abin nan sauraka shari'a ba wanda aka bashi dama ya je abin da ya ga dama to amma kuma gashi anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya yi tsinkayi ga ahlul badr ya ce i'malu ma shi'tum qad ghafartu lakum ku yi abin da ku ga dama na yafe muku to wannan menene ma'anar wannan hadisin to shine anan ibn al-qayyim zai kawo maganganun wasu daga cikin malamai kamar ibn al-jawzi sannan kuma ya yi masa raddi cewa yadda ya fahimci hadisin ba haka yake ba sai ya kawo fahimtarsa kuma a ƙarƙashin wannan sai ya shimfiɗa mana wata fa'ida wacce za ta ƙari mutum a imaninsa kamar yadda insha Allah a karatu wannan to za su bayyana lokaci ya yi za mu tsaya a nan abinda muka faɗa na daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi